jihadu fi sabilillah menene hukuncin jihadi a cikin hanyar Allah jawab amsa qala Allah ta'ala Allah mulkin sarki yace a suratul tauba aya ta 41 infiru kifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Allah ta'ala yana umartan mu'minai yace infiru ku fita ya ku mumine masu imani ku fita domin jihadi a cikin hanyar Allah kifafan watiƙalan kuna jin sauƙi da kuma a halin kuna jin nauyi kuna masu nishaɗi da rashin nishaɗi a halin yalwa da kuma hali na kunci da matasa da dattijai kowa da kowa wato in fero kifafan wata kalan malama sun fassara wannan kifafan wata kalan kamar na ambata kuna jin nauyi da kuma kuna masu sauki nishadi da kuma rashin nishadi matasa da waɗanda suka manyanta ku fita domin ɗauka addinin Allah wajahidu fi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kuma ku yi jihadi a cikin hanyar Allah da dukiyoyinku da kuma rayukanku fi sabilillah cikin hanyar Allah to wannan aya duk da malam bai ambata karrin hukuncin jihadin ba tana nuni bisa ga cewa jihadi wajibi ne a yi jihadi da rai da dukiya yayin da wannan bukata ta taso zuwa gare shi jihadi wajibi ne fita domin kare addinin Allah sannan cikin hadisi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da minci Allah sabbata gare shi yace jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yaki mushrikai da dukiyoyinku da rayukanku da kuma harsunanku sahihun rawahu abu dauda wannan hadisi ingantacce ne abu dauda ya ruwaito wannan hadisi to mas'ala ta jihadi mas'ala ce mai girma addinin musulunci wanda shine ma kololuwan al'amari manzo Allah sallama da yake bayani cikin hadisi yace ra'sul amri al-islam wa amudu as-sala wa dhirwati sana'ihi al-jihad fi sabilillah kololuwan lamari na addini shine jihadi a wajen daga kalmar Allah da jihadi ne addinin Allah yake daukaka yake tabbata yake samun tagomashi a doron ƙasa yake kuma yaduwa to malama sai maganganu da yawa game da shi jihadi yana iya zamowa farta kifaya idan har an samu waɗanda suka isar suka wadatar a kayi to ya sauka a kayin sauran al'umma gama gari idan ku ya zama na mutane suka bar jihadi ba a samu wanda suka ɗauki wannan nauyi ba aiki ba to laifi ya fada kowane musulmi da yake da iko a kayi bai je ya kare addinin allah ba to malama suka ce a shi jihadi yana kasancewa fardu aini a hanyoyi guda uku farilla akan kowa da kowa hanya ta farko idan bangarori guda biyu suka hadu da juna mana an zo a fagen daga za a kwabza jihadi tsakanin musulmai da kuma kafirai bayan dukkanin sharuɗa na jihadi sun cika an zo fagen daga to anan ya zama wajibi a kayi duk wanda ya halarto bai halarta ya juya ba a lokacin juya baya ma lokacin yaƙi sanda aka zo gamuwa da abokan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa shi daga cikin manya-manyan zunubai wata walli yawmu zahab da juya baya a lokacin yaƙi to a wannan lokaci jihadi ya zama farilla akan kowa da kowa duk wanda ya halarto bai halarta ya gudu ba sai hanya ta biyu da jihadi ke dawa farilla kayin kowa idza nadalla aduwul balada wa hasar wa hasaraha idan abokan gaba suka sauka a gari na musulmai suka kange gari aka kawo hari gari na musulmai to anan ma ya zama dole akan kowa da kowa anan kan malama suka ce ba da mutanen kirki har ma da mutanen da ba na kirki ba in dai musulmai ne kowa sai ya fita domin kare addinin Allah in an kawo hari gari na musulmai a wannan lokacin ba a neman izinin iyaye domin ka'ida na jihadi mutum ba zai je jihadi ba sai ya nemi izinin iyayensa to amma idan abokan gaba suka afko gari na musulmai to nan ba maganar neman izini kowa da kowa sai ya fita da mutanen kirki da wanda ma ba na kirki ba har 'yan daba da 'yan kwaya kowa da kowa inda an kawo hari ai suna kokari ko duk da wani lokaci ba jihadin bane ma suna wuce iyaka ɗan tarzoma zai faru a gari kawai aje ana ta ta'adi to amma idan har ya zamana a irin wannan yanayin ne to anan kan kowa da kowa har su ɗin ma a fita kowa da kowa aje a kare addinin Allah sai hanya ta uku idan shugaba ya umarci mutane gaba ɗaya su fita to wannan ya zama kowa da kowa wajibi a kayansa ko ku ya keɓe wani da ya ware wani ya ce wane kana cima zuwa jihadi guri kaza to nan ma dole sai kaje to amma idan ba wannan dalilan ba shi jihadi fardu kifaya ne in an samu wasu sun tsaya wajen jihadi to sun dauke ma wasu wanda ba zai ba to amma malama suka ce shi jihadi ya kasu kashe kashe akwai abin da ake ce mujahadatun nafs wa shaytani wal fasiq akwai yaƙa jihadi da za ka yi da ranka da zuciyarka ka yaƙi zuciyarka wannan ma jihadi ne mai zaman kansa akwai jihadi kuma na shaidan da za ka yaƙi shaidan sai kuma jihadin fasikai mujahadatun nafs tana kasancewa ne ta hanyar fa'amma mujahadatun nafsi fa'ala ta'allum umuri din summa alal amal bihi summa ala ta'alimihi ana yaƙar rai ne ta hanyar koyon al'amura na addini a san addinin Allah wanda ita ce babbar hanyar da mutum da yaƙi ransa koyon al'amura na addini neman ilimin addini da kuma aiki da ilimin bayan mutum ya samu ilimi sai ya aiki da ilimi sun mal'amalu biha sun ma'alata alimiha sannan karantar da addini wani hanya ukun su ne hanyoyin da ake mujahadatun nafs koyon addini aiki da shi da kuma karantarwa sai kuma wa amma mujahadatu shaytani fa'ala dafi ma ya'ti bihi min ash-shubuhati wa ma yuzayyinuhu min ash-shahawat ya karshe dan kuma ta hanyar tunkudewa duk abin da shedan zai zo da shi na shubha duk abin da yake rikitarwa shedan zai kawo ma to sai ka kawar da wannan abubuwa na sha'awa na shubha abubuwa na haramun duka mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya danne zuciyarsa ya nisance su duk abin da shaidan zai kawata wa mutum ransa yana so amma ya kiyaye ya bar wannan ayyuka shine ya ƙarshe nan sau da yawa abubuwa za su bujiro na saban Allah wanda rai yana so in mutum bai danne zuciyarsa ya yaƙi shaidan ba to sai afka ya je ya fada cikinsu sai mujahadatul kuffar ya kafirai wani yana kasancewa ne bilyadi wal lisani wal mali wal badan yana kasancewa da hannu da harce da dukiya da kuma gangar jiki gaba daya kowane hanya ana yakan kafirai da wannan da hannaye ta hanyar a rubuce-rubuce Allah baka ilimi da za ka yi wallafe-wallafe ka kare addinin Allah to wannan ma jihadi ne wallisani da harshe ka yi wa'azi ka yi da'awa a yada addini musamman guraren da addinin bai je ba a je a musu da'awa wannan jihadi ne walmali da dukiya ka ba da dukiyarka ka ɗauki nauyin masu da'awa masu wa'azi e kana zaune kai ba baka lokacin karantarwan ko Allah bai baka ilimin da zaka fita kai wa'azin ba amma za a je wa'azi sai ka sai mota ka bayar ko ka sai mashina ka bayar ko ka ba da kuɗin mai ko ka ba da wani kuɗi da za a tallafa masu wannan wa'azin kaga wannan ma jihadi ne ta haka jihadi yana da faɗi ma'anarsa tana da yawa ba kawai ɗaukan makami a jefagen da ai kafin a kai ga wannan matsayin sai al'umma ta samu imani da tsoron Allah maza salama bai fara jihadi ba sai da aka shekara goma sha uku a makka ana dasa mutane a ƙida kaga shi ci jihadi ba lokaci ɗaya ne za a tashi a fita a ce za a yi faɗa akwai matakai masu yawa to ba da dukiya wajen karantar da addini a yada addini wannan ma jihadi ne walbadan sai kuma gangar jiki yayin da aka kira a fita jihadi to wannan mutum zai fita da ransa ya je ya kare addinin Allah sai kuma mujahadatul fussa ko fasik yakan ka fasikai eh waɗanda suke yada yada barna tsakanin al'umma su ma akwai jihadi da za a yi da su yana kasancewa da hannu ko da harce ko da zuciya in kana da iko za a yi wani barna fasikai za su yada wani abu na sharri kana da ƙarfin da za ka hana da hannunka sai ka hana in ba ka da iko sai ka yi nasiha ka hana da harshenka ka yi wa'azi ka ce wannan abin ba daidai ba ne a daina sannan na uku shi ne da zuciyarka ba ka da ikon hana su ko da ƙarfinka ko da harshenka to sai ka ji a ranka ba ka so wannan ma jihadi ne to da haka ma'anan jihadi tana da faɗi duk irin wannan karantarwa da ake karantar da yara a makarantu wa'azozi da ake ta'alima duka wannan nau'i ne na jihadi ta haka addinin Allah zai yaɗu a fahimci ma menene addinin tukuna haka dukiya tana da tasiri wajen jihadi kwarai da gaske shi yasa aya da muka karanta Allah ya ce wajahidu bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyinku sai da dukiya ta zo kafin rai ya zo ko wa anfusikum da kuma rayukanku fi sabilillah cikin hanyar Allah saboda shi kansa fita jihadi da rayin ko da jikin ma ba zai tabbata ba sai an samu dukiya ana bukatan tattare abinci abun hawa makamai da duk abin da za a yi na ɗawainiya dole sai wannan ya samu da haka ma'anan jihadi tana da faɗi dukiya kuma tana da tasiri kwarai da gaske da haka yana da kyau mu yi kokari mu ga cewa muna ba da gudumawa wajen yada addinin Allah duk abin da za ka yi addinin Allah ya ci gaba to wannan jihadi ne ta kowane hanya ko da shawara ko da ilimi ko da ƙarfinka ko da dukiyarka ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka sadaukar da wani abu domin addinin Allah ya ci gaba sa'annan kuma wasu daga cikin makiya musulunci suna sukar addinin musulunci suna cewa wai da zubar da jini addinin musulunci ya bunƙasa ya yaɗu wannan magana ko dai ta zama saboda jahilci ko kuma saboda tsananin gaba da ƙiyayya da musulunci alhali magana ta gaskiya addinin musulunci ya yaɗu ne da al'amuran guda biyu farko dai da'awa kira zuwa ga addinin Allah da hikima da wa'azi mai kyau wannan shine babbar hanya da addinin Allah ya yaɗu shi yasa Allah ta'ala yake ga maza salwa gaya musu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen kaga sai yace hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta adu'u ilallah ina kira zuwa ga Allah ala basirati na ala ilmi kaga ilimi da da'awa shine hanya babbar hanya da addinin musulunci ya ainihin wa yadu da haka ba a kaiwa ga mataki na jihadi sai dukkanin matakai da shari'a ta tsara an bi wannan matakan kafin jihadi shine na ƙarshe ko da manzon Allah ya tura kwamandan yaƙi yakan masa wasiya idan ya je gari ba kawai far musu ake da yaƙi ba sai an kira su zuwa ga ɗayan abubuwa guda uku ko dai a karɓi musulunci ko a ba da jizya ko dai a musulunta ko a ba da jizya to karon mataki na uku shine jihadi amma haka kawai ba a faro mutane da yaƙi sai an mustalla addinin musulunci an kira zuwa ga kalmar shahada in ba su yadda ba sai maganan jizya in ba su karɓa ba to nan ne kuma za a yi jihadi kuma don mu gane musulunci addini ne mai tsari jihadi na musulunci yana da tsari ba ta'addanci ba ne irin na yahudawa da shi a yanzu duk wanda yake bibiyan abin da ke faruwa a gaza a yanzu ya san cewa babu 'yan ta'adda a duniya irin yahudawa kulle yomin sai ka samu su faɗansu ƙarfinsu ya ƙare a kan yara ƙanana da raunana har yanzu fadan da ake ba za ka ga yadda aka nuna sun kwabza da sojojin palestine ba sai dai ga sun kai hari asibiti ne makaranta da gidaje na al'umma kaga wannan ta'addanci ne karara to amma musulunci manzo Allah duk sanda ya tura kwamandan yaki sai ya masa kashedi ya gaya masa ka yi jihadi da sunan Allah saboda daga addinin Allah ka yaki wanda ya kafirce wa Allah sai musu kashedi ya ce banda goloyi banda kaza banda kaza daga shi ce kar ku kashe yara ƙanana da mata da tsofi manzo Allah ya irin wannan wasiya kurare da yawa banda kashe yara banda mata banda tsofi kai hatta masu bauta da suke coci ba su fita sun shiga fagen daga ba musulunci bai da kai musu hari wajen bauta ba to kaga wannan na nuna mana addinin musulunci yana da tsari ba manufarsa kawai a ta zub da jina ne bane duk wanda ka ji suna kai hare-hare da sunan musulunci wannan ba su ma fahimci addinin ba yanzu ya za a kashe dan boko haram jihadi yake ai ko ba kai karatu ba ka sayan ta'adda ne ba inda musulunci ce a kai wa mutane hari ba su ji ba su gani ba ana kabbara ana ana wannan wai da sunan jihadi ake wani yin jihadi ne wannan ka kai hari masallaci mutane suna sallah ka tarwatsa su ko cikin gari ko kasuwa to duka waɗannan masu da'awar jihadi wannan ba jihadi suke ba wallahi ba jihadi bane ko kaɗan kuma su kansu kafiran sun sani sai dai rashin adalci yasa ba su faɗa ba sun san su wane ne musulmai na gaskiya sun san waɗancan 'yan ta'adda ne ba musulunci suke wakilta ba duk da suna da'awar musulunci amma musulunci bane ba da ba ku san da kungiyar ma suka sa mata suna wai menene lidda'atu wal jihad jama'atu ahlus sunnati wad da'atu wal jihad wannan sunan ƙarya ne ƙarar ba haka bane fa yanda musulunci ce ka je ka kai mutane hari ko kafiran ne ba inda aka ce ka kai musu hari ana zaune lafiya wannan ba jihadi bane ba dutar zoman da ake a kasan nan akai hari a an ji labari wani abu ya faru a kai hari wannan ba jihadi ba ne ba ko musulmai ba sa yarda da wannan dukkan wani jagora da ahlus sunna in aka yi wannan barnan sai ya fito ya ce wannan ba daidai ba ne ba irin fada da ake wani kudu da arewa wani abu ya faru a wani gu a zo kuna zaune lafiya balla shaguna ai ta kashe kashe wannan ba jihadi ba ne ba da haka dai mu gane cewa addinin musulunci yana da tsari da haka wannan jihadi yana da falala masu tarin yawa annan salama ya yi bayanin falalar jihadi cin hadisai da yawa a wani hadisi yake cewa a yin ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma alaiha zaman dako shine ribadi mutum ya zauna ya gadi a kofar gari ta musulmai ya sadaukar da rayuwarsa zama a kofa mashiga ta garin musulmai shine ribadi shugaba ya ce ka zauna ku rika yin gadi kuna tsaro kamar da irin checking point da ake a garuruwa to tun a zamanin shekaru na zamanin da lokacin musulunci dama akwai wannan a sa jarumai a kofa na shigowa gari suna tsaro to zaman wannan nayi ne daya mutum a tura shi don ya kare addinin Allah ya kare al'umma ya fi duniya da duk abin da ke cikin duniya gaba daya haka manzo Allah sallama ya faɗa da haka wannan falala ne na jihadi wani hadisin manzo Allah sallama ya ce in tadaballahu wani musulmin taban manallahu liman kharaja fi sabilihi Allah ya lamunce ga duk wanda ya fita domin daga addininsa ya fita jihadi la ya kharujuhu illa jihadun fi sabili ba kuma ya fitar da shi ba sai domin jihadi a cikin hanya ta wa imanun bi da kuma imani da ni wa tasdiqun bi rusuli da kuma da kuma gaskata manzona bi rasuli fa huwa alayya daminun an adkilahul janna annabi sallallahu ya ce Allah yana cewa yana da lamuni a kayina inji Allah a gare ni zan shigar da shi aljanna wa arjihu ila maskanihi alladhi kharaja min kuma zan dawo da shi mazaunin sa ko masaukin sa da ya fita na ilan manala min ajrin yana mai samu abin da ya samu na lada au ganimacin ko ganima a takaice dai jihadi yana da falala ko mutum ya je jihadi a kashe shi ya yi shahada in ku ya dawo yana da lada mai girma a gurin Allah to da haka dai wannan aya tana nuna mana hukuncin jihadi wajibi ne bisa matakai da muka ambata ko dai shugaba ba da umarni a fita to nan dole ne kowa da kowa ya fita ko ku ayyana wasu ɗaiɗaikun mutane ya ce ku fita jihadi a tura su su kai hari ko su je jihadi wannan ma zama wajibi ko ku yayin da kafirai suka kawo afke a gari na musulmai ya zama wajibi a kayan kowa da kowa amma in ba bisa wannan sharuɗa ba ya zama fardu ayin farilla ne a fardu kifaya farilla ne wanda wasu suna iya ɗauke ma wasu Allah ya taimake mu ya ba mu ikon jihadi domin daga addininsa a su'alul kamis al 40 tambaya ta 45 a ma huwa wala'u me ake nufi da alwala menene alwala jawabin amsa alwala'u huwa alhubbu wan nusratu lil mu'minina wala ita ne soyayya da kuma taimakawa mu'minai ita ne alwala'u soyayya da kuma taimakawa mu'minai akwai abin da ake cewa albara kishiyan alwala'u kenan ko bara shine kiyayya ga duk wanda yake makiyin Allah da manzansa to alwala'u shine soyayya da taimakon mu'minai qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض Allah ce muminai maza da muminai mata sashen su masoya ne ga sashi saboda imani ya hada su babba abin da ke hada musulmai shine imani ba tare da la'akari da gari ko kabila ko yare ba in dai musulmi ne mumini to sashen su masoya ne ga sashi kaga shi wannan aya tana tabbatar mana wajibi ne a samu soyayya da taimakakeniya tsakanin musulmai wannan aya tana suratul tauba aya tana da tsawo ko me ya karishin ayar ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah Allah ya ce a sashen su masoya ne ga sashi saboda imani ya hada tsakaninsu suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana mummuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka kuma suna biyayya ga Allah da manzansa waɗannan akwai fatan Allah ta'ala zai musu rahama Allah sa mu a cikin su wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace al mu'minu lil mu'mini kalbun yani yashuddu ba'dahu ba'dan yace misalin mu'mini da mu'mini kamar gini ne wanda sashen sa yake karfafa sashi kowane ɓangare na gini yana ba da gudunmawa ga wani ɓangare inda za ka ture ɓangare na kudu ko na arewa to dole ɗaya ɓangaren ma sai ya samu rauni to haka ake son musulmai mu zama mu dunkule mu zama tsintsiya maɗaurinki guda muna son junanmu muna taimakawa junanmu duk abin da ya samu musulmi ka ji cewa ya same ka ka yi tunanin wace hanya za ka bi wajen fitar da musulmi daga halin da yake ci wata gudunmawa za ka bayar ko da dukiyarka ko da lafiyarka ko da shawara ko da addu'a iya abin da za ka yi idan ita ce addu'a to ka dukufa kai ta roƙon Allah ga musulmai duk halin da suke cika roƙi Allah ya kawo musu mafita to wannan ita ce alama ta soyayya a tsakanin musulmai wani hadisi manzo Allah ya ce misalin mumine wajen soyayyansu da taimakawa junansu ya ce ka masalil jasadil wahidi kamar misalin jiki ne guda ɗaya jiki guda ɗaya idan shi ta kamin hu'uduwan idan wata gaba ta gamu da rashin lafiya ka kaddara yatsar ka karamar yatsa ta kafa sai ta gamu da rauni ka ga ba za ka ce ba na wani gefe ne ta da'ala wasa irin sai sauran jikin mai amsa ko bisahari wal huma da rashin bacci da kuma raɗaɗi zazzabi sai ya kama ka akan yatsa kawai wanda ya kakkara ya san wannan ko ciwon yatsa kawai sai ya hana mutum zaman lafiya ba bacci ba nutsuwa to haka ake son mumini musulmai su zama duk abin da ya samu musulmi ka cewa ya same ka karkace kai baka damu ba mu ba da gudunmawa na dukiya a taimaka shawara addu'a ta kowane hanya mu ba da gudunmawa don tsamai wa musulmai daga duk abin da suke ciki ko hali da suke ciki a su'alu sadisa 40 tambaya ta 46 hal ta juzu muwalatul kufari wa nusratuhum shin ya halatta mu yi soyayya da kafirai kuma mu taimaka musu wato kishiyan alwala kenan wannan ana zai magana a kayan albara ne wato barranta yawa shin ya halatta mu so kafirai har mu rika taimaka musu a can mun ji bayanin alwala shine soyayya ga musulmai da taimaka musulmi ta kowace hanya to shine yake mana tambaya nan ya halatta irin wannan abun da yake tsakanin musulmai shi ma mu yi shi ga kafirai mu rika kaunar su muna bada guduwa muna taimakan su shin ya halatta mai haka ka san wanda bai gane wannan mas'alan ba fa yana cin hatsari wallahi wallahi wanda bai gane babin mas'alan alwala wal bara ba iya cin matsala irinsu ne ake ta fama da su hatta a kirsimati ai yan uwanmu ne ai abokan zamanmu ne mutaya su murna mai kaza saboda tsabar lalacewa wai kaga musulmi har ya je coci ana wannan bikin da hijabi da jallabiya wani hadda rawani kaga wannan wallahi babu tauhidi wai ya je hadda rawani wai ya je wai ta yan uwansa abokan zamansu murna murnan haihuwan annabi isa alaihi salam kayi kayi su gane kai ne ma wai ku ne ba kwa son zaman lafiya in kuna hakan ta ya za su addinin ku ta ya za a yi kaza a wani irin rashin hankali ana kwaba abubuwa musulunci komai yayi shi dake dake a babin mu'amala da mantakewa duka an yi bayani ga yadda za mu mu'amala da su ba inda aka ce gaya mutumin da ba musulmi bakar magana ko ka tsangwame shi ko ka zalunce shi a wannan babi na mu'amala da mantakewa duk hali mai kyau da zaka wa musulmi halatta kai masa manzo Allah ba anan muka karanta har kyauta yana diba ya basu ba ya ɗebi dukiya mai yawa sai ya basu basu ma shigo musuluncin ba fa komai yana da gurbinsa akwai lokacin da nana asma yar gidan abubakar as-siddiq mahaifiyarta ta yi hijira ai ta bi ta har madina don ta ganta ko tana so ta gana da ita amma sai ta ce ba za ta gana da mahaifiyar ba sai ta tambayi manzo Allah sallallahu ya halatta ma ta je ta gana da ita kaga masu tauhidi na gaske ba to shine aya ta sauka la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ko an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin abin da kai shi wannan ayan naga wani ya kawo a facebook ka san kana so ga malama iri-iri ka rika bibiyar facebook wai ayan nan ya kawo yana kafa hujja zuwan su church wai ta yi murnar kirsimeti wai ai ga Allah ya kawo aya layin hakumun lahu kaga wani akwai rashin gane matsala na addini Allah yana maganin cewa Allah bai hana ku wanda ba su yaƙe ku ba su fidda ku daga gidajenku ba ku kyautata musu ku musu adalci amma ba tana nufin wai ka je ka suna biki na kafirci ka je ka halarta ba ana biki na shirka kuma ka je ka zauna ana tafi kana tafi kana kai kyauta ka ce wai la yahna kumullah wannan kuskure ne a babi na aqida ko na, na ibada ba a ba hadaka addini a babin aqida babu kawanci amma mu'amala da mantakewa wannan akwai dokoki da yawa manzo Allah zanna ba irin kafiran da bai mu'amala da su ba taraka wajibi ne mu gane soyayya da kafirai bai halatta ba taimakon su a hidiman addini bai halatta ba in baka bi qur'ani zamu ga ayoyi da yawa da annabi Ibrahim ya ta gwagwarmaya har da mahaifinsa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim ko inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawat har zuwa ƙarshen aya wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin duka wannan fa ana maganan bara'a ne ai akwai sahabin ma da ya fille kan mahaifinsa a badar ko an zo yakin badar mahaifinsa ya zo shin tawagan kafirai da niyan ya ga bayan addinin musulunci da niyan kiyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaida ibn al-Jarrah shine ya kashe mahaifinsa a fagen daga kuma Allah sai saukar da aya ya tabbatar da abin da ya daidai ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum dalilin saukan ayan kenan da haka abu bi ba zai taba haduwa zuciya ɗaya ba kana son Allah da manzan Allah kuma kana son maƙiyin Allah da maƙiyin manzan Allah ba zai yi ba yaushe mutum yana Allah uku ne Allah yana da ɗa kuma ka ce kai ma kana kana son sa a wani hidimar kuma ka ce kana son Allah ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ba wallahi ta haka kuskure ne to ma da ya ce la ta juzu muwalatul kufari wa nusratuhum soyayya son kafirai da taimakawa kafirai bai halatta ba duk abin da za ka yi ka ba da gudunmuwa a kafiri bai halatta ba a harka da ya shafi addini ban da rayuwa ba a harkan da ya shafi addini bai halatta ba kai wannan ƙalallahu ta'ala Allah ta'ala ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum suratul ma'ida me farkon aya ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإن ومن يتولهم منكم فإنه منهم Allah ce kar ku riƙi Yahudu da Nasara a matsayin masoya da za ku nuna musu soyayya kuna taimaka musu kar ku yi haka sashen su masoya ne ga sashi duk wanda ya jibince su to yana cikin su wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdil qawma adh-dhalimin Allah ba shi da mutane azzalimi kaga wannan aya karanta nuna cewa bai halatta musulmi ya so kafiri ba ya taimaka kafiri ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo sallam yace inna ala bani fulanin laysu bi awliya'i li'annahum min al-kufar lalle iyalan bani fulan iyalan bani fulan gidan wani ba masoyana ba ne eh saboda su kafirai ne zan salma sai ambata haka ma'ana akwai akwai alaka tsakanin sai shi amma babu wannan wala'a din kauna ta cikin zuciya ce babu wannan saboda su ba musulmai bane ba ta haka karka so shi a cikin zuciya irin san da kake wa mu'minai bai halatta ba kai wa kafiri wannan wannan hadisi ingantacce ne as-su'alu sabi'a wal arba'in man huwa al-waliyyu wane ne waliyyi jawabun amsa alwali huwa almu'minu taqiyyu wali shine mu'mini mai tsoron Allah mai kiyaye dokar Allah qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce ala ku shaurara inna awliya Allahi lalle waliyan Allah masoya Allah la khawfun alaihim babu tsoro a gare su cikin abin da suke fuskanta na yanaice ne ce na kiyama babu tsoro tare da su walahu mai hasanun kuma ba za su yi bakin ciki ba bisa abin da ya kubce musu na rabanni na duniya to waɗannan waliyan Allah ta'ala ya ce su ne waɗanda suka kasance masu imani sun siffantu da sifofin da ya ambata sifa ta farko imani allazina amanu sun da suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance masu kiyaye dokokin Allah suna bin Allah suna bin manzon sallama suna aikata abin da Allah musu umarni suna nesanta abin da Allah ya hana to wannan aya tana suratu Yunus aya ta 62 wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin abin sani kawai wali mai jintan lamarina shine Allah masoyina shine Allah wa salihul mu'minin kuma managarta daga shin mu'minai sune salihan mu'minai sahihun rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisi to mas'ala ta walitaka ita ba mas'ala ne mai girma a babi na aqida domin sau da yawa suna wuce iyaka suna guluyi a wannan babi din ana guluyi ko ta hanyar wasu waliyan ma sai ka samu a bisa tsarin ma ba su ma cika sharuɗa na walitakan ba wasu kowa sai ya ɗauko nasu ya ce wane wali ne wane kaza ne abin ba haka yake ba shi matsala na wali ba ba appointment ne da ake bayarwa matsayin title a nadawa na cewa na wali bane balle a rika wuce iyaka ana maso su abubuwa wanda ma yana iya kaiwa ga shirka ko ko ya kai mutum ga kafirci ya kamata mu kiyaye to malama suka ce shi ita wilayan nan ta kasu kashi biyu wali ta kala biyu ne akwai amma gamammiya wannan shine ga kowane musulmi wanda ya tsaye wajen bautar Allah ya dawoma wajen bin Allah yake bin Allah da manzo yake da imani to wannan shi ake kira wali kamar yadda aya ta kawo allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani da kiyaye dokan Allah wannan wulaya ne amma ya game kowa da kowa na kata mun gane wannan ko sai kuma kuma wannan wulaya din tukta sabu ana iya ana tattalinta in kana so ka zan waliyi sai ka zan mai imani kana bin Allah kana bin manzo sallama kana ce nesantan saban Allah to sai ka zama wali wannan shine wilaya amma sannan akwai kuma a wilaya kasa walitaka keɓantacciya ta daban to wannan tana kasancewa ga wanda Allah ya falala ya zaba daga shin bayinsa wannan Allah yana zaben wasu bayi ya ba su wata karama wata walitaka ta daban a kowane walitaka ta musamman da Allah ke zaɓen bayansa kuma mai irin wannan walitakan Allah na ba su wasu karamoyi wanda ka saba ma al'ada eh suna da wata karama wanda ta saba ma al'ada irin wannan keɓantattun waliyan Allah ɗin suna da wannan karama ɗin wanda shi nuni bisa gaskiyar mai yinta ma'abocinta misali idan wali ne irin wannan na musamman da Allah ya zaɓa zai yi addu'a nan take Allah ya amsa addu'a wannan wali ta kare sai roki Allah kuma Allah ya amsa masa nan take a ga tasirin addu'arsa kaga wannan wulaya ce kasa wanda ba kowa da kowa bane ba dagcin sahabbai an samu irin wannan masu wannan wulaya ɗin wanda ba kowa yake da wannan ba wata na sai na umar yana kan mumbari a masallacin manzo sallama aka je yana bawa wani kwamandan yaƙi umarni ya tura shi jihadi can wata ƙasa amma yana madina kuma yana ba shi umarni haganan wulaya ne yana ya sariyata aljabala ya sariyata aljabala sunan kwamandan sariya ka nufi zuwa ga dutse ka nufi zuwa ga dutse shi yana nan a madina akan mumbari allah ɗauko masa surar su wannan sojoji da ya tura fagen daga sai ga sai yana kallon su kuma yana ba su umarni kuma da haka aka yi nasara a yakin kaga wannan wani taka ne wulaya ne wannan ba kowa isa ya samu wannan ba an samu sahabai da dama akwai sahabin da ya bi ta kan ruwa ma da runduna ta yaƙi aka taka ruwa aka wuce babu jirgin ruwa da aka zo kawai aka wuce haka wani walitaka ne ko ba walitaka ba ne ba ka taɓa ganin mutum ya taka ruwa kamar ƙasa ya yi tafiya ba to amma akwai sahabin da ya jagoranci runduna na mantawa ko sa biyu na biyu wa ƙas ne na manta wanda ya zo da wani kaga wannan wulaya ne to haka cikin tabiya an samu masu wannan wulayar da dama masu wannan karamar mutum da ya roki Allah shi kenan shi yasa manzo Allah ce akwai daga cikin bayan Allah wanda inda zai rantsuwa da Allah to Allah sai ya kubutar da shi ba zai kare rantsuwarsa bai ce wallahi yau sai an yi ruwa sai an yi ruwan kuma to irin nan walitaka ita ce walaya kasa Allah yana ba su wata karama domin gaskatar da mabocinta sannan kuma alamar cewa mai wannan walitakar gaskiya ne gaskiya yake shi ne za ka samu yana ɓoye ta baya mazance yana ba da labari saboda gudun kar Allah haramta masa ita dukkan irin wannan waliye na musamman ɗin za ka samu ba sa bayyana kansu ba wani abu ne mutum zai zo yana baje kolin karama shi mai kaza ne shi mai kaza ne duk mai irin wani alama cewa ba mai gaskiya ba ne amma wali na gaskiya baya bayyana kansa ko da karaman ne sai wata matsala ta faru ne sai ga Allah ya taimake shi ya yi addu'a wani abu ya faru wanda ya saba ma sauran al'umma to alaman gaskiyar mai kenan baya nuna kansa ya bayyana da kansa ranar mu'ambaci uwai sulkarni ko wani tabi wanda sai na umar manzala masa wasiya in ya gaba da shi masa addu'a kaga wani yin Allah ne ya ɓoye kansa ba a ma san shi ba sai sanadiyan haka sanadiyan umar da ya tambaya game da shi aka gane shi dana shin jama'arsa ba wanda ya san matsayinsa bai damu ba ba idan irinmu ne yanzu a ce kana da addu'a Allah yana amsa wani ya samu abin yi ko sai bude kamfani kawai in kana da damuwa ka zo ka yi bayani amma bil ka biya sai a roƙa maka Allah to su wannan ba abin da ya dame su ba a ma san da su ba suna nan ana rayuwa da su kuma waliyan Allah ne shi yasa ba a san wulakanta mutum ka ga mutum a wani yanayi ka wulakanta shi baka san matsayinsa a gurin Allah ba kila wali ne baka sani ba da ya buɗi baki addu'a Allah sai ya amsa to da haka dai walitaka akwai ta musamman keɓantacciya ga wasu bayin da Allah ta'ala ya zaɓa wannan ba kowa da kowa bane sai wanda Allah ta'ala ya zaɓa ana samun su ko ba a cikin malamai ba ka san bawan Allah na gari kuma waliyin Allah ne makusanci ne ga Allah baya bayyanar da kansa baya ƙarya ya ce muku ya yi sallan juma'a a makka kuma gashi yana nan a garinku cewa ya je makka ya dawo ba irin abin da ba a yaudarar mutane ko a ce baya cin abinci ko a ce baya kaza baya kaza wannan ba alama na na walitaka ba ne sai don abu daban ko ya zama damfara wani ma tsafa-tsafa ma za ga ana yi duk da sunan hakan wani a ce ma shi baya hawa mota da kafa yake tafiya ko furgawa yake ko abin da ya kama da wannan to ba wannan ake gane wali ba shi wali mumini ne mai tsoron Allah mai bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan Allah ya mutum sai ya bashi wata falala ya bashi wani matsayi ya bashi wata karama wanda ba kowa ke samu ba kuma irin nan waliyai na gaskiya ba sa bari a aikata barna a gaban su ba wani waliyin Allah da zai bari a yi shirka bai hana ba a zo a masa sujada ana roƙonsa abin da ake roƙon Allah yana ba da garanti abin da Allah ke bayarwa duka wannan ba za ka samu waliyan Allah na gaskiya yana yi ba Allah datar da mu to da haka dai a mominai masu tsoron Allah waliyai ne wilaya ta gama gari sannan keɓantattun bayan Allah da ya zaɓa kuma wanda ba lallai ne mu san su ba su ba waliyai ne Allah yana ba su karama yana ba su baiwa su yi abin da ya saɓa wa al'ada da mutane muna lokaci? to ga tambaya ta 40 da as-su'al rabi'a wa 80 tambaya ta 48 bima za yahkumul muslimuna da menene musulmai za su yi hukunci jawab ansa yahkumul muslimuna bil qur'ani wal hadisi sahihi abinda ya wajen musulmai su yi hukunci da shi shine alqur'ani da kuma hadisi wanda ya inganta qala Allah ta'ala Allah mulkin sarki yace wa nihkum bainahum bima anzalallah kuma kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya saukar suratul maida wato littafin Allah kenan wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya daminci Allah sabbata a gare shi yace alimul ghaibi wash shahada anta tahku baina ibadik rawahu muslim alimul gaibi masanin gaibu shine Allah wa shahada da abin da yake a halarce anta tahkum baina ibadi kai ne mai hukunci a tsakanin bayinka rawahu muslim muslim ya rawaito da haka wajibi ne musulmai su hukunci da littafin Allah shine alqur'ani yayin da aka bar alqur'ani aka kama wani abu daban a matsayin kundi na doka ko na hukunce hukunce to ba za a taba samun aminci ba ba za a taɓa samun zaman lafiya ba Allah shi ya halicci bayi kuma shi ne mafi sanin abin da zai kyautata rayuwa ta bayinsa shi yasa duk dokokin Qur'ani zaka samu cikakke da yake ba kuma da ana bin wannan doka hukunci da littafin Allah da an zauna lafiya amma da aka yi watsi da Qur'ani aka ɗauko wasu dokoki na mutane wasu hasashe ko tunani na mutane shi yasa muke cikin matsala kullum babu ranar fita in ba a dawo ga littafin Allah ba shi yasa ta'addanci yake ta bazuwa kuma ba ranar daina in ba an dawo shari'a da littafin Allah ba akwai hikima cikin Qur'ani Qur'ani ya zo da bayanin hukunce-hukunce masu yawa zamantakewa makotaka hukunce-hukunce da ya shafi jini duka Qur'ani ya kawo kuma da ana dabbaka su da an zanna lafiya amma saboda rashin sai kaga mutum ya duk abin da ya ga dama kashe-kashe kaga ba gaira ba dalili ana yin sa kuma abin da za a daina saboda mai ba a hukunci da littafin Allah mai kake tsammani da duk wanda ya kisan kai za a kashe shi wallahi da an daina kisan kai amma abin ya zama kamar wasan kwaikwayo a kama mutum ya kashe ya kashe mutum sai dai a kamo shi a hira da shi a yada wa duniya kamar drama sai ga maganar kuma ta wuce kaga rashin hukunci da littafin Allah ya ja wani ma ya faɗi yayin amma gobe sai ya koma ce shi bai yi ba kowa ce yana da matsala a kwakwalwa ba shi da hankali kuma ɗazu-ɗazun na ya bayani an nuna ya yi kaga wannan wani abu ne wanda rashin shari'a shi ya jawo kullum sai ka samu ana ta kashe-kashe mata ta kashe miji ɗa ya kashe uba wani abin takaici da ya faru kwanan nan wani bidiyo da aka ɗora wai yaro ne ya kashe ubansa wai ana, ana hira da shi wai me yasa wai san baban yake yi wai ai yanzu babansa yana aljanna wai aljanna ya tura baban saboda san uban ne yasa ya tura shi aljanna sai ya kashe shi ka duba irin wannan ta'addanci ba wai shi fa yace ai shi wuta zai shiga to me yasa baka kashe kan naka ba dan yace ai shi kawai shi dan wuta ne kawai ya fi san baban sai ya tafi aljanna shi za kashe baban kalli irin wannan lamari a je gari a kai hari a kashe mutane a kamo masu kisa amma ya kaji kawai wani labari an kama wani labari daban ko ga wani kungiyar kare haƙƙi an zo ana kare wai haƙƙin wanda ya kisan kai dan ta'adda shi wanda aka ce bai da haƙƙi kenan to wallahi rashin bin dokan Allah shi yake haifar da ta'addanci ba iyaka a duniya yau da za a kama mutumin da ya kisa mutum ɗaya a kashe shi wallahi sai an san mutane ɗari wanda suke da niyya sun daina shi yasa Allah ya ce wala kun fil qisasi hayatun ko kuna da rayuwa cikin kisasi ba ma kashe rai ba hatta jinaya da ake na raunuka da ake da an daina amma kawai sai ga mutum akan kwatan waya an sara hannun mutum an yanke wa mutum gaba wai saboda za a kwace dukiya ko wani abu to da ana hukunce hukunce da littafin Allah da an zauna lafiya a cikin Qur'ani ne Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal jiruha qisas wannan cikin Qur'ani ne rai a bakin rai duk mutumin da ya kashe rai to ba wani rai da ya fi wani ko jariri ka kashe da gangan a ka'ida na shari'a shine a kashe mutum a ka'ida na shari'a ba wuce tsakanin ran yaro da na babba ko tsoho da matashi duk wanda aka kashe ko namiji ko mace rai a bakin rai hanci bakin hanci ko in mutum ya yanke hancin wani za a yanke nasa kunne a yanke kunne hannu a yanke hannun mutum ko menene mutum ya yanke irinsa za a yi masa waljuruha kisas raunuka ma akwai kisasi kai mutum rauni kai ma a yi maka to inda ana haka wallahi da an daina amma aka mutum ya sare hannun wani ya kaji an kai gidan yari ya yi shekara ɗaya ko shekara biyar to wanda kuma an manna kasa har abada a rayuwarsa don me ba za a kamo shi ma a datse nasa hannun ba ai magana ta wuce ko ko a kama 'yan ta'adda sun kwakula idan wani amma ba ka jan kwakule musu ba don me ba za a kama su a take a yanke hukunci a cire musu idanu shi kenan to wallahi zaman lafiya shi ne hukunci da littafin Allah duk barnan da ke faruwa wallahi da an daina kaji an yi sama fada faɗi da dukiyar al'umma kaji mutum ya saci biliyan kaza kuɗi wanda hankalinka ba zai kama ba abubuwa da yawa suna faruwa kamar drama a Najeriya wai mata ma da ake ga masu tausayi ne yanzu an waye gari ba wani garanti a ƙasar nan sai ga mace ne wai mace musulma ta ɗebi kuɗi mai yawa ina za ta kai abin kunya abin takaici to da ana hukunci na shari'a wallahi duk da an daina wannan musulunci ya kawo hukuncin da barawo da ɗan fashi da wanda ya zambacin aminci komai da akwai inda za a yi da an zauna lafiya shaye-shayen nan da ya bazu a al'umma inda ana ana hukuncin Allah da an daina shaye-shaye wanda suke haifar da ta'addanci duk ta'addancin da ake shan kwaya da kayan maye yana ba da gudumawa ta wanda ana hukunci da littafin Allah da duka an bari dilar kwaya a ka'ida na shari'a kashe shi za a yi saboda yana yaɗa barna a bayan ƙasa kama ba na kama ƙananan yara 'yan kwaya ana zuwa ana azabtar da su amma ga diloli suna nan suna cin kasuwarsu a ka'ida na shari'a duk wanda yake yaɗa barna a tsakanin al'umma to yana cin wanda Allah ya ce wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjulun min khilafin aw yufa min al-ardi shi yasa kasan Saudiya ta zauna lafiya ko ana kama mutun dilan kwaya wallahi filla kan sake to me kake tsammani da ana haka a Najeriya za a san me dilan wiwi ko dilan kwaya wallahi ba za a samu ba to shi yasa barna da ta'addanci ya mana yawa marasa yanda za mu sa kanmu saboda babu fa'a hukunci littafin Allah Allah ka mana dama da za mu yi shari'a kuma kar mu jira mu ce sai gwamnati ta yi shari'a da kai kai ka ɗabbaƙa wa kanka da kuma iyalinka abin da ya kamata ke ba jira za ka sai kotu ta yi ko gwamnati ba kai ka yi mai allah ya ce mai ƙur'ani ya ce kai mai ƙur'ani hana ka bari mai sunna ta ce kai mai sunna ta hana ka bari in kai haka an zauna lafiya amma galibi mu a yau sai ka samu wani sa'i sunnar a baki ne amma aikace babu ita ko ba ka bane yau gida nawa ne zaka samu ahlus sunna nawa ne za a aure a gidansa ka zo ka ga bin qur'ani da sunna dadde ne wallahi dadde ne sai kawai kai bar ku da mata kawai duk abin da za a yi na bid'a da na kome ma a yi to su ake a ga aikace me Allah ya ce gaba da aure me manzon Allah ya faɗa sai ai wanda ya hana a bari wannan duka yana ci hukunci ba da littafin Allah yana ce hukunci ba jira za ka yi sai an zo an baka doka ta ce ka yi ka za ka yi abin da kake da iko shi za ka yi to za ka ya kamata mu ɗabbaka hukunci da littafin Allah da manzala da shari'a da hadisan manzan sallama gwargwadon ikon farfajiyan ikonka ka ɗabbaka shari'a abin da ba za ka iya ba Allah ba zai kama ka da laifi ba Allah da da mu annan za mu takaita sai da da sai na gaba insha Allah abin da muka kanta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من كزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأكلنا الحمد لله رب العالمين